بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro a wannan tasha mai albarka ta alfaiza tv da sauran kafafen watsa labaranmu na hoto da na sauti ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka wadda ya ce halka ta biyu ta amsa tambayoyin masu sauraron mu akan abin da ya shafi zakatul fitr kamar yadda muka alƙawaranta cewa insha Allah tabaraka ta'ala za mu zo da amsoshi na tambayoyin da ƴan uwa suka aiko ba tare da ɓacin lokaci ba saboda tambayoyin da yawa ƙwarai insha Allah tabaraka wata'ala za mu tashi akan tambayar da take cewa salam Allah ya ƙara lafiya yaro zai iya ba baban shi zakka ko ya ne mai tambaya Abdul Muhaimin Hashim to mala Abdul Muhaimin hanyar da yaro zai iya ba baban shi zakka shine idan mahaifin nashi talaka ne kuma yana da mace sama da ɗaya zai iya bashi zakka don ya ciyar da sauran matar tashi ko sauran matan nashi sama da amma idan dan mahaifin shi ne da mace guda ɗaya ba zai iya bashi zakka ba saboda ciyar da shi da matar shi wajibi ne a wuyan shi hasali ma zai fidda zakka a madadin su ne don haka ba zai bashi zakka ba a tambaya ta gaba tana cewa salam malam shin ya halatta mutum ya fidda zakka tun sallah sauran kwana uku Allah ya ƙara maka lafiya da tsawon rai mai tambaya rumana daga Niger Republic malama rumana ya inganta a mudawwana cewa riwaya daga al'imamu maliku ana iya yin zakkar fidda kai kwana biyu kafin idi ko da yake a cikin aljullab wanda kuma wannan kauli shine mai muktasar ya tafi zuwa gare shi cewa ana ma iya fitar da zakar da kai kwana uku kafin zakatun fitr amma dai mai risala bai dauki wannan kauli na kwana uku ba ya dauki kauli na kwana biyu ne saboda ya fi rajjahar da ya fi rinjayar da kaulin da ya zo a cikin mudawwana fiye da wancan kauli na cewa ana iya yi kwana uku kafin sallah malamai sun tafi akan cewa za a iya yi ko da yake akwai waɗansu ba'arin malamai da suka tafi akan cewa ba za a yi zakatun fitir ba kafin sallah dalilin su kuwa na cewa ba za a yi ba suka ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ko ya farzanta zakatun fitir da hikima ne hikimar shine za ka iya fitarwa za ka bada ne saboda waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi su wadatu a ranar sallah ba sai sun je sun yi buga-buga ba. Don haka suka ce yanzu ka iya ɗaukar zakatun fitir kwana biyu kafin sallah ko kwana uku kafin sallah, ka bai wa talaka sai ya cinye. Kaga ranar sallah dole sai ya fita ne ba. Kaga hikimar shar'antawa da aka yi saboda hana shi yawon nema ranar sallah kaga hikimar ta gushe. Don haka wasu suka kalli wannan sai suka ce ba za a fitar ba amma wasu suka ce a za a fitar ba komai wannan shine kaulin Imam Malik idan ka fitar kwana uku kafin sallah ka bi kaulin masu mai muhtasar in ka fitar kwana biyu kafin sallah ka bi kaulin mai risala wanda kuma shi ya dogara da kaulin mai mudawwana ne wallahu a'lam e tambaya na gaba ina ganin zamu saurari odiyon da ya turo saboda kamar tana da ɗan tsayi haka za mu saurara sai mu bashi ansa
assalamu alaikum shi baka kwana ya gida aiki ya ibada to su Allah ya sharba wani dan uwa ne daga nan Kaduna suna na Badama Lawan jiya na kalla ya faida na ji kai shiri game da zakatun kuɗi to tambaya ta nan shine na ji dama ka ce wanda ba a tabo mai wuri ba zai iya tambaya ta wasu ko kuma ta tafi masa to shine na kebin ɗin lambar a wasu na ce bari yi mashi magana ko Allah ta raɗa yi man bayani mace ita za a iya bada ta ne kafin kwana biyu sallah ko ko dole an yi so sai ana gobe sallah za ka bada ta kafin a tafi idi Allah ƙara mace lafiya kuma wannan gidan TV na alfaida ubangiji Allah ƙara ɗaukaka shi a gwamnati ga sullahi sallallahu alaihi wasallam muna jin daɗin shi ko muna ƙara godiya ubangiji Allah kama muku da ilmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu duka baki daya ina kallon shirye-shiryen ku kuma ina jin daɗi gaskiyar magana sosai wallahi ɗari bisa ɗari bayan haka akwai shan junai da bauchi shi ma ne nake kallo da sai To, alhamdulillah wannan shine tambayar shi dai kusan kwana ɗaya ce, na ga odiyon da tsawo na ɗauka ko kuma iri ɗaya ce da tambayar da muka amsa na malama romana daga Nijar cewa za a iya bayar da zakatun fitr kwana biyu kafin sallah don haka malam barmasi ka ji amsar ka a cikin amsar da muka ba malama rumana mai tambaya na gaba mamman dan Nijar mazaunin Libya yake cewa salam Sheikh Munir barka da yau tambaya ta shine mutumin da kanan baban shi kowan baban shi ya rasu ya bar 'ya'ya kuma suna tare da mahaifiyarsu sannan suna zaune a gidan ba su fita ba shin in ya fidda zakar fidda kai ya dace ya basu ko bai dace ba daga mamman dan Nijar mazaunin Libya malam mamman ya dace kwarai sosai sosai suna ma da haƙoƙi har kusan guda biyu ko uku a kan kan kawai dai matukar ba mabukata ne matukar mabukata ne in dai mabukata ne zaka ba su dan mabukata ne sannan za ka ba su don makota ne gidanku suke kuma ba su bar gidan ba da su mahaifinsu kuma za ka ba su don zumunta na ‘yan uwanka ne don haka a kusan zan iya ce maka ma ba wanda ya fi cancanta daga ba zakatul fitr a fiye da su ko in ce ba wanda ya fi su cancanta don sun cancanta ta fuskoki da yawa Allah ya ba da ladan abin da aka yi ya tambaya na gaba yana cewa salam akarmakallah barka da wuni ya ibada ya azumi Allah ya sanya mu cikin waɗanda ake ‘yantawa a wannan wata, albarkar annabi sallallahu Alaihi wasallam, amin, amin, amin, amin, amin, albarkar maza Allah. Allah ya yi mana arzikin da babu tsiya bayan shi, albarkar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, amin, amin, amin, mala aliyu. Yace tambaya ta ita ce, shin akwai wani yanayi da ya halatta ɗa ya ba mahaifin shi zakatul fitr? amma ba shi yake ɗauke da nauyin shi ba, yana da halin da zai fitar da zakatul fitr, amma bai da halin da zai ɗauki ɗawainiyar mahaifin, sai dai taimako na kyautatawa a tsakani, ya tambaya Ali Yunus. Mana Ali Yunus, kafin in baka ansa, ta farko, zan kalli tambayanka ta biyu in baka shawara ko kuma in sanar da kai abin da addini ya ce. cewar da kai amma ba shi yake ɗauke da nauyin shi ba ma'ana shi ɗan ba shi yake ɗauke da nauyin mahaifin ba yana da halin da zai iya fitar da zakar kanshi shi ɗan amma bai da halin da zai ɗauki ɗawainiyar mahaifin shi sai dai taimako na kyautata tsakani to na farko cewa taimako na kyautata tsakani ba shi ne tsakaninka da mahaifinka ba wajabcin ciyar da shi ne dole tunda in dai ma in dai mabukaci ne mahaifin naka amma in mawadaci ne shi ma in dai mahaifin naka talaka ne to kai yanzu ba tsakaninka da shi ba taimako wai taimako a tsakani a tsakaninka da shi wajibi dole ka ciyar da shi yadda zaka ciyar da kanka yadda zaka ciyar da matarka yadda zaka ciyar da ƴaƴanka haka zaka ciyar da shi dan haka ba ba ka da wani excuse da zaka ce baka da halin da zaka dauna nauyin shi kawai ya kake ka rike matarka ya kake ka riƙe ɗanka haka za ka yi ka riƙe wannan mahaifin ina nufin duk lokacin da ka tashi neman abinci to ba naka da na matarka da na ɗanka ba ne kawai naka da na matarka da ɗanka da mahaifinka idan kun samu radda suka ci ya ci in loma loma ka basu ka bashi loma in ka bari ya kwana basu ci ba to su ma sun kwana basu ci bane amma in dai ka kawo komin karancin abin da ka kawo yadda suka samu ya samu dole shi memba ne a family ɗinka na dole ba na kyautata bane dan haka ba a wannan fuskar dai ba maganan ka bashi zakatun fikir bane maganan ma ka fidda mar ne a wannan situation din a wannan yanayin dan haka tsakaninku da shi ba maganan kyautata bane maganan wajibci ne in loma matarka ta ci ya ci wannan lomar kar ka bata loma biyu ko uku ka bashi loma ɗaya ko kuma ka ce baba yau ba a samu ba kai hakuri sai dai sai dai in yana da wasu ƴaƴan wanda kila sun fi ka ƙarfi su sun ɗauke maka wannan to kai ka je ka bi da iyalan amma in dai bai da wasu ƴaƴan da za su iya ɗauka to kai dole ne ka ɗauka abin da ka ci ya ci abin da matarka ta ci ya ci abin da ɗanka ya ci ya ci da haka wannan fuskar ba za ka fidda masa zakka ba ba za ka bashi zakka ba za ma ka fidda mar ne sai dai ta waccan fuskar amma in ba ta wannan fuskar ba ne ta hanyar da ake ba ɗa ɗa zai iya ba mahaifin shi zakka karatuttukan baya da kuma halkar da ta gabata wanda muka amsa tambayoyi mun amsa irin wannan shine idan har mahaifin yana da mace da ta wuce ɗaya to shi dai wajibinka ne ka ciyar da shi da mace shi ɗaya in ya wuce mata ɗaya to za ka iya bashi zakka saboda ya rike sauran matan wallahu alam ya tambaya na gaba yana cewa maulana tambaya game da zakatul fitr kai yan maulana maulana nan kun yawa da Allah ni ba maulan ku bane ba fa ba wani ya sheikh ko ya maula ko ya wane ne dan Allah dan Allah yake cewa shin mutum zai iya aika wa ɗan uwansa da yake da bukata zakatul fitr amma yana wani gari sai di murtala a sasanta sai di murtala ni ba maulanka bane sai di murtala ni ana ta wani maulana maulana shek shek da Allah duk a sauƙaƙawa kai ɗaya ne kawai daga cikin ƴan uwa yan uwanku abokinku kila kaninku kila wanda ya dan dare ku a shekaru haka bakin dai abin da zan iya faɗa kenan sai di mutaba babu laifi mutum zai iya aikawa dan uwan shi da zakatun fitr da yake wani gari matukar dan uwan mabukaci ne duk da dai abin da aka fi so shine a fitar da ita a raba ta a garin da ake rayuwa sai dai idan garin ba waɗannan mabukatan yanzu misali kamar waɗanda suke cikin abuja wala allah sun baro dangi a ƙauye masu tsananin talauci to babu laifi za su iya fitarwa su aika a can garinsu saboda ƙila can za a fi buƙatuwa fiye da nan cikin garin abuja da sauran dai irin wannan so babu laifi duk da dai abin da aka fi so kamar yadda na faɗa a bayar da ita a garin da ake rayuwa ya tambaya na gaba ya ce salam malam allah ya ƙara basira ya saka muku da alkhairi bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amin amin malam yace tambaya ta shine malam magidanci ne yayi hidimar sallah daga kaya zuwa abincin sallah sai da aka zo maganar fidda kai yace babu shin zai biya ko kuma ya wuce to babu nan Allah ya fi kowa sanin gaskiyar mai wankiranta cewa da gaske bai da shi ko kuma yana da shi ya koye ne Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani da abin da yake faruwa amma dangane da suturar sallah da abincin sallah shi abincin sallah daman wajibi ne ai yi abincin sallah har ana cewa ma daman zakatul fitr za ta hau kanka ne bayan ka fidda abincin sallah da kai da iyalinka shi wannan wajibi ne ba zai yi ba dan zaka fitar da zakatul fitr kuma abincin da zaku ci da kai da iyalinka da sallah shi zaka aune ka je ka bada zakatul fitr ka zo ka zauna babu shi a'a ka fara fitar da abincin sallah fitirar sallah ma ai sunna ne a fita idi da sabbin kaya dan haka sai dai kar a yi almubazzaranci in an san babu na zakatun fitar misali ka san baka da zakatun fitar sai ka samu dubu goma misali nake yi yaranka za su ci yadi goma misali to akwai yadi ɗan naira dubu dubu akwai ɗan naira ɗari biyar biyar idan kai musu da yadi ɗan ɗari biyar biyar za su je sallar su da sabon ɗinki kuma har ka rage na fidda kai amma in kai musu na dubu dubu ba za ka samu fidda kai ba to yana ba da shawara a irin wannan yanayin ka sassauta tsadar kayan sallar da zaka wa yara in ka san cewa kuɗin da ke hannunka bakin su kenan to ka sassauta a cikin su yi na daidai karfin ka sutura sallah din sai ka fidda wanda zaka yi zakatul fitr haka ma wajen abinci ka rage naman da zaka saya musu so da yawa mutane suna kin yin zakatul fitr ba dan babu ce ta gaskiya ba babu ce wadda ake hayyalawa kawai babu ce wadda kusan zan iya cewa kaman fatanta ne ma masu ita suke yi Allah kiyaye dalili akwai mutumin da zaka ga da shi da matar shi da 'ya'ya biyu ya je ya ɗauki naman sallah a watan da na naira dubu goma dubu sha biyar ya kawo sun zauna suna ci zakarsu bai wuce zakatul fitr ɗinsu bai wuce su fidda tiya hudu ta masara ba naira dubu biyu da ɗari hudu to why not ba zai sai naman naira dubu bakwai ba dubu uku ya zakatul fitr da shi ya je ya yi wa matar shi sutura ta naira dubu ashirin ya zo ya ce bai da zakatun fitir kai mace ta dubu sha biyar mana ka samu ka fidda abin da za ta zakatun fitir so a rika yin abin da ya kamata saboda mu san muhimmancin zakatun fitir din nan kar mu je muna kashe kudaden mu a riga da nama da sallah amma mu so mu cewa Allah ba mu da shi shi fa Allah abin da kake kira mun karanta a hadisi a ranar da muka gabatar da halka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan wanda ya ba da zakatun fitir idan mawadaci ne Allah ta baraka wa ta'ala zai bashi ladar abinda ya ciyar in talaka ne Allah zai bashi mafi yawa daga abinda a tsahullahu aksara mimma a'ta ko ko a fayardallahu fayardallahu alai lahu fayardallahu lahu aksara mimma a'ta Allah zai dawo masa da mafi yawan abinda ya bayar dan haka kamar yadda na faɗa a ranar da na karanta hadisin cewa mutum ma ya gwada ya gani in talauci ma ya ishe shi ya kukuta zakatul fitr ya ga kafin shekara ya zai zama tsakanin shi da Allah tabaraka wata'ala dan haka a dai kula sosai kar a yi wasa da wannan ibada mai tambaya na gaba yana cewa salamu alaikum malam an wuni lafiya ya ibada ya hakurin daukar nauyin karatuka karantar da bayan Allah malam ina so dan Allah ka sake bayani akan fidda kai na tsakanin iyaye da kake idan uba na da mata ya sama da biyu zuwa uku ba wajibi ba ne ka fitar ma da sauran matayen mai tambaya awal muhammadu eh bakin maganan kenan Allah ya farla idan mahaifinka talaka ne wajibinka ne ka ciyar da shi da matar shi guda ɗaya da shi da matar shi guda ɗaya amma sauran matan shi ba dora maka ba shi kenan bakin maganan da zan iya faɗa kenan kuma dama ita na faɗa Malam Awal Muhammad. Ah, mai tambaya na gaba, yana cewa tambaya ta ita ce ina da marayu zakkarsu ta hau kaina ko kuwa sannan nawa ne zan fitar tunda suna da ƴan uwa da babansu ɗaya mai tambaya hadiza yusuf to na farko ya kamata mu sani maraya fa ba ana nufin dan ka an baka maraya ka riƙe shi kenan an wajabta maka cin shi da shan shi da karantar da shi da sutura shi ba kawai hakanan a'a idan ya gaji wata dukiya a cikin dukiyar da ya gada a ciki zaka bashi abinci a ciki zaka mai sutura a ciki zaka kula da lafiyar shi a ciki zaka kula da karatun shi dan haka a cikin dukiyar shi zaka masa zakatun fitr shi yasa ma har wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku juya dukiyar marayu ma'ana ku rika musu kasuwa dan kar ku barta zakka ta cinye ta kar ku barta zakka ta cinye ta to ai su ne irin su zakatul fitr din dan haka idan suna da wani dukiya da suka gada daga mahaifinsu ba sharadi bane dole wanda yake rukon su ya ce bari ya aje dukiyarsu su ci daga tashi kawai dai qur'ani ya ce fa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf ko idan shi ma har idan kana kula da su talaka ne fitik kai to wata rana ma in ka nema baka saba zaka iya dauka daga cikin tasu ka ci Allah ya yafe maka to idan kana da wadatan da zaka iya rike maraya ka adana mai duke shi ka ciyar da shi daga dukiyarka wannan kai abin da Allah yake so kuma ka samu wata garabasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa kafil yatimi ka hataini fil janna ya nuna da yatsun shi guda biyu sallallahu alaihi wasallam ce ni da mai kula da maraya kamar haka muke a aljanna to wannan kenan amma dai idan ka ga dama ko mun yawan dukiyarka in dai maraya ya gaji dukiya zaka ciyar da shi ne daga dukiyar shi zaka yi zakatul fitr daga dukiyar shi ne ba dole kai ne zaka yi ba amma idan ba su to anan ne kuma zaka yi tun da ka dauka ka dora wa kanka cewa zaka ciyar da su to zaka musu zakatul fitr idan kuma suna da wasu yan uwa makusanta fiye da kai to in suna da wadata za su yi musu idan kuma ba su da shi ba su da wani ɗan'uwa ko wani abu to shi ta faɗi a kansu ba sai ba sai sun yi bacin da wajibin su ne su yi wa kansu kuma ba su da shi shikenan ta faɗi a kansu wallahu a'lam ya tambaya na gaba yace salam malam ina da tambaya ƴaƴana guda uku ya zan fidda Allah ya gawa ta malam kowanne zaka fidda masa sa'i ɗaya ne sa'i ɗaya shine mudu hudu da mudun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaya na gaba yana ce assalamu alaikum ni tambaya ta shine shekara ta goma da aure ba a taɓa cire mana zakka ba ni da ‘ya'yana haihuwa ta biyar ɗaya ya rasu to na yi magana na gaji da yi ba ya cire mana to ni yanzu zan iya cire mana na bana ni da ‘ya'yana na gode malam Allah ƙara kusanci mai tambaya Zainab Awwal to malama Zainab na farko fitar miki da zakatul fitr ke da ‘ya'yanki wajibin mijinki ne ba wajibin ki kuma komin dukiyarki shine yake da haƙin ya fitar miki da zakatul fitr ba ke ba duk yawan dukiyarki shi zai fitar sai dai akwai wata fuska guda ɗaya idan kai kina da shi kina da wadata ko kina da wata sana'a da ke kina samun kuɗi ko wani aikin wani shi kuma talaka ne fitik to yanzu tun da sallah ta zo ba da abin da zai ciyar da ku ko kuma iya abin da zai ciyar da ku a shi kadai ne ba da abin da zai zaka tuɗe za ki fidda wa kanki kuma ma in kin fidda har za ki iya ba shi shi don ya samu shi kuma ya fidda wa kanshi ko kuma ya wani abu za ki iya ba shi in kina da wadata shi ba da shi amma da a ce shi yake da wadata ke baki ba zai iya baki zakatu mu kula da kyau mace babu juyin da za a yi ya zama ciyar da mijinta wajibi a kanta babu dan haka tun da ciyar da mijinta ba zai taɓa zama wajibi a kanta ba idan aka yi wani juyin da za ta iya fiddawa kanta zakatun fitr saboda shi bai da shi za ta iya fiddawa ta bashi amma shi miji ya ciyar da mace wajibi ne akan shi dan haka babu wani fuska da ciyar da matar shi zai sauka akan shi to dan haka kuwa zai zama ba zai bata zakatun fitr ba dan haka idan mijinki talaka ne fitik ba ya da shi to za ki fidda in kika tashi fitarwa kuma za ki fidda wa kanki banda 'ya'yan za ki fidda wa kanki kuma za ma ki iya bashi shi zakatul fitr din amma idan yana da wadata ba ki da nauyin fitarwa dan haka rishin fiddawa ba laifin ki bane Allah zai tambaye ki zai tambaye shi ne muna yi masa nasiha ya ji tsoron Allah ya fitar da haƙƙin Allah a cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta masa akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a bada haƙƙin Allah ya tambaya na gaba sai yake cewa ina da amarya watan mu shida zan fitar mata da zakka ko kuwa Allah shi gafarta malam ai ai ko yau da daddare ka aure ta washe gari sallah zaka fitar mata da zakka fitr ba wai maganan wata shida ba sai tambaya ta biyu ce dalibi mai bin mazhabar malikiya wanda littafai ya kamata ya duba mai tambaya Ismail Jos to malam Ismail dalibi mai bin mazhabar malikiya littattafan malikiya suna da yawa na fiƙiru tun daga kan su ahalari ko da ke ahalari ya yi magana kawai akan abin da ya shafi tsarki da sallah ne kawai zan iya ce maka irin su iziya musamman risala wanda risala talhisin talhisin talhisi ne na mudawwana irin su risala irin su muktasar khalil irin su mudawwana irin su muwatta imam malikin da sauransu da littattafan malikiya na fiƙi suna da amma da waɗannan in ka rike kamar risala har ma wasu malamai na taɓa ji an danganta maganan ga Maulana Sheikh Abdurrazzaq Kusa radiyallahu ta'ala anhu amma dai ban same ta da wani isnadi a sahihi muttasili ba amma dai naji an ce Sheikh Abdurrazzaq radiyallahu anhu ya faɗa ina maimaitawa naji an ce kaga bisigati tamrid ko warwiya an Sheikh Abdurrazzaq radiyallahu anhu cewa ya ce idan mutum yana so ya zama malami ya san fannonin matsalolin fikihu gaba ɗaya har alƙalanci in aka ce ya zo ya yi zai iya amma makiwaci ne littafi ɗaya ta kai ke so karanta ba so karanta biyu sun mai yawa ke to karanta risala wato yana nufin idan mutum ya karanta risala ya fahimce ta sosai to a malikiya zai iya zama liman a kowane masallaci zai iya zama alƙali a kowace kotu zai iya ba da amsoshi na abin da ya shafi harkan zamantakewa da cinikayya da auratayya da tsarki da azumi da komai da zai iya in dai ya fahimci risala don haka ɗalibi a mazhabar malikiya in dai fikihu yake magana to ya je ya diba risala zuwa abin da ya saman nan zai samu ya tambaya na gaba yana ce assalamu alaikum ina ganin Yusuf Abubakar ga tambayan shi shi ma a a audio mu ji ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Akaramakallahu malam ina wuni ina gajiya ya gida ya jama'a ya ayyuka ya hakuri da irin ya ramadan ya shirye-shiryen sallah. To malam sai a yi ta hakuri da mu. Ina da tambaya ne kamar haka. Ina nake tare da ina da mata guda ɗaya ina da yaro ƙarami guda ɗaya mu uku ne amma kuma yanzu na dauko iyayena muna muna azumi tare da su a inda nake na dauko su daga cikin gida kenan kauye na kawo su nan muna azumi tare a wuri daya sannan akwai kanni na guda biyu da aka taho da su to tambaya na anan shine idan na tashi fitar da zakkan fidda kai nan dole ne gaba ɗaya mu zan fitar mana sannan kuma idan zan fitar daga kan yaro ne za a fara ko kuma daga kan babba kamar yadda aka saba daga kan yaro za a fara gaba ɗaya na gode Allah ya rufa su kuma sannan mala ina neman ƙarin bayani akan yanayin fitarwar din mudunnan din guda biyu ne ake fitarwa ne ko kuma sama da haka ne ko kuma ƙasa da haka ne masha Allah na gode Allah ƙara fahimta na gode Allah ya rufa asiri Allah ya saka da alheri
to malam Yusuf na farko cewa ka ɗauko mahaifiyarka daga ƙauye tare da ƙannanka kun zo to ka sani da ita mahaifiyarka in dai ba tare take da mahaifinka ba kuma mahaifin ko da tare take da mahaifinka in dai ba wadata gare shi ba to ko a ina take wajibinka ne fitar mata da zakatul fitr saboda ko a ina take wajibinka ne ka ciyar da ita dan haka ciyar ba ta fitar da zakatul fitr nata wajibi ne amma na ƙannanka da kake magana shi wannan ba wajibinka bane in suna da shi za su iya fitarwa kansu ko wani abu makamancin haka amma in ka fidda musu don kyautatawa wato ku kula da kyau akwai bambanci tsakanin wajibi da kyautatawa ba wajibi bane amma in ka fitar don kyautatawa fa yayi muna nanata duk lokacin da ka ji mun ce ba ba za ka fitar ma'ana a babin wajabci in baka fitar baka da laifi amma in ka fitar ka kyauta a dangane da maganan ka na gaba shine adadin me ake fitarwa muddun nabi muddun nabi guda hudu wato sa'i ɗaya kenan shine abin da ake fitarwa ina ganin saboda yanayin lokaci shi ma wannan harka ta biyu za mu yanke ta anan insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da amsa tambayoyin cikin tambayoyin ba su kare ba halka ta gaba in Allah tabaraka wa ta'ala yarda wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh